بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم جماعة السلام عليكم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lu'ilal ladzina kafaru min bani Isra'ila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون waɗannan ayoyi dai har yanzu suna magana ne akan wato halaye da yahudawa da irin rashin ladabi tsakaninsu da ubangiji da kuma zalunci da kuma cin hakkin mutane da dai abubuwa daban-daban Allah yana ce an tsinewa waɗanda suka kafarta, an tsinewa kafirai duk bani Isra'il, daga cikin bani Isra'ila ala lisani dawo, wannan tsinuwar a harshen annabi dawo da aka yi. Da a alayhi lokacin da suka saba suka kifin umarnin Allah, Allah sai musu addu'a. ayin annabi da sai masa mummunar addu'a domin da larabcin aka ce da'a alai ya yi masa mummunar addu'a amma da'a lahu ya masa kyakkyawar addu'a saboda haka da'a alai dawo annabi dawo ya masa mummunar addu'a sosai kamar ya mutu baki kenan ba mutu ko kira da ta sai aka yi musu masu ma'ana aka shafe aka canza halittar suka zama manoni waɗannan mutane su ne ashabu ailata masu farautar kirji a ranar asaba an haramta musu farautar kirji a ranar asaba kuma su garin sana'ar su shine samun kirji da shi suke cin abincin ci da shi suke neman kuɗi to Allah zai garraba su saboda ba su da kunya Yahudawa jarabar da Allah ya mutu shi ne da aka kafa musu doka cewa su daina farautar kifi a ranar asabar sai Allah sai ya kawo wata jaraba kuma sai a ranar asabar din kifayen kaman an gaya musu ne sai su kukkuto da yawa ranar asabar da yawa za su fito ta kotu duk su hau suna ta birgima a kan yaƙi ta ko ta ina amma an ce su kama su yi amfani da shi haramun ne Allah ya musu haka ko za su ci jarabawa amma bayan wune makiri suka ce to ba ranar asabar aka ce ba to ai ke sai ranar juma'a sai su tattone yan ramuka hakan nan a sanya in suka tattauna ramuka idan kewayen suka fito da yawa ta ko daina to wasu ba za su sami komawa ruwa ba sai su faffaɗa cikin sai su faffaɗa cikin waɗannan ƴan ƴan ramuka da suka tattauna a kan yaƙi to shi kenan ba za su fito ranar asabar ba sai ranar lahadi tun da dai kifayen sun gudu tufaha yake faruwa ne shi kenan sai wai sai su yi wa Allah dabara sai su ce ai azabar aka ce ku to shi kenan amma sun yi dabara to ranar juma'a kifaye in suka bubbudo sai su faɗa waɗannan farurruka da ramummukan da suka tattona ɗin in suka faɗa ka gaba za su iya fitowa ba balle su koma ruwa amma da in sun fito ranar asabar gangari ya waye ranar lahadi duk sun watsa sun koma ruwa to ba yahudi mugu sai suka ce ai tun da an ce ranar asabar ne to bari su yi wata dabara to shine suka yi wannan suka tuttone yashi da abubuwa da sauransu idan kifayen suka fito to ba hali su koma to sai ranar lahadi sai su zo kawai sun su tattara sai su kwashe an hana su farauta wai su su yi farauta ranar asabar ba amma sun yi dabara wa Allah to waɗannan kifayen ɗan ranar asabar ne saboda haka daidai ne da suka sun yi farauta a ranar asabar to saboda sabawa Allah a wannan a zamanin annabi Dawud ne annabi Dawud sai ya tsire mu saboda sabawa umarnin Allah da aka yi har yanzu an tsire musu wa Isa ibn Maryam kuma an taba tsire musu a harshen annabi Isa dan Maryam shi ma annabi Isa da alaihi fa kullu kanatir shi kuma addu'ar da aka yi mutu da ya mutu na saba wa Allah da suka yi da ya mutu mummunar addu'a sai ake musu masu aka shafe kamannin su suka zamo aladu shikenan kowa ya zamo alade kowane mai gida ga shi nan ga baki ga hanci ga guntun mutiya ga shi nan tukur yana yawo amma asalin su mutane ne to saboda addu'an wannan bayawan Allah annabi Isa da ya mutu a sakamakon saba wa Allah da suka yi to sai aka yi musu wannan. Zalika abin da ya sa aka yi musu aka tsine musu jama'a kau saboda sabawa da suka yi wa Allah wa kanu ya kuma kullum sun zamo masu ƙetare iyaka ne. Na.
كانوا لا يتناهون عن منكر قالوا لبيث ما كانوا يفعلون
Allah ya ce kano la ya sana hauna abokan ɗabi'ar Yahudawa kullum ba sa hana junansu gabar mummunan aiki duk wanda aka ga yana mummunan aiki ba mai hana shi kuma dukkan su masu mummunan aiki ne maimakon su zauna su tsawata wa juna su daina saba wa Allah a'a la ya sana hauna an munkarin fa'alu ba sa hana kansu mummunan aiki wanda da suka aikata irin aikin da da suka yi mai muni ba sa hana junansu ba sa hana junansu aikata irin wannan mummunan aiki ai sababu alakin wannan ya zama shine dalilin da ya sa aka halaka da su sun saba sun rayu cikin mummunan aiki to maimakon su hana kansu mummunan aikin fa'alu wanda suke aikatawa la ya tana haura a munkari ba sa hana junan su gabar mummuna aiki to shi ya ce wannan shine dalilin da ya sa Allah ya tsine musu wannan kenan yana nuna cewa a koyaushe ma in aka sami al'umma suna saba wa Allah ya zama kowa ya rike hannu ya rike baki ya zauna ba a tsawatarwa to ba za a gamu da bala'i in ma ba a sami tsiruwa mutane suka zamo biroyi ko aladu ba to suna iya samun wata matsala ta rayuwa to rasa yadda za su yi saboda haka mutane ba su zama babu wa'azi a tsakanin saboda haka wa'azi wani babban al'amari ne kamar yadda muke faɗi kullum zuciya abincin ta wa'azi kamar yadda gangan jiki kuma abincinsa shine abin da ake ce a baki don gina jiki don duk zuciyar da ba ta samun wa'azi to mutuwa za ta yi kamar jikin da baya samun abinci zai mutu to saboda haka aikin malamai shine kullum su rika faɗakarwa suna wa'azi don haka Allah yake cewa annabi fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kullum ka rika tunatarwa domin tunatarwa na amfanin mumine na bismillah ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون na'am tarihin wancan bayani da ya ce kanu la ya sana auna abun karin fa'alu da ya ce da fi sama kanu ya faru abinda suke aikatawa irin wannan aiki na su wallahi da bisa ya yi nuni faɗi haka ya ji bin amru bil ma'ruf don haka in ji shehu umarni da kyakkyawan aiki kullum tsakanin al'umma ya wajaba wannan ai anil munkar hali game da mummunan aiki a kullum wajibi ne kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga mummuna a cikin ku to ya canza da hannunsa wa in lam yastati a kabi lisani idan ba zai iya canzawa da hannunsa ba to ya canza da harshensa wa in lam yastati fa bi qalbihi fa dhalika abul iman in ba zai iya canzawa da harshensa ba watakila ba zai iya faɗa ba saboda akwai azzalumar hukuma in ya faɗa nan ma ba za a kyale shi ba na farko shi ba hukuma ba ne balle da karfi da yaji ya canza na biyu shi kuma malami ne zai iya faɗi amma yana karkashin wata hukuma azzaluma in ya faɗa za a kama shi za a azabtar da shi kaga ai da haske ba zai yi ba ke to sai ya gida ne sai ya ki a zuciyarsa saboda abin ya fi karfinsa ko kuma a'a shi ba hukuma ba ne shi kuma ba malami ba ne bai san ma me zai bari ba to tun da bai da bakin magana wanda zai faɗa amma dai ya san abin mai muni ne to yake a zuciyarsa saboda haka matakan wato hana abu uku ne hanawa da ƙarfi hanawa da magana cin abin a zuci na sai Allah ya ce kara kasiran minhum ya rasulullahi za ka ga mafi yawa daga cikin yahudawa ya tawallauna ladina kafaru kullum sun fi jibin kan kafirai to ai dama sun fi kusa da juna kullum abokan hulɗar su wanda suke taimakawa juna kafirai ne ga su kuma suna ce su alul kitabi ne har ma suna faɗa da masu tsafi saboda su suna da annabi kuma suna da littafi amma saboda kin yarda da manzon Allah to su- sai suka zama duk ɗaya tun da ba su yarda da manzon Allah ba mu ma kenan wanda aka ba mu annabin karshen zamani annabin da komai na cikin shari'arsa ya kunsa komai amma aka ce duk da haka sai mun yi imani da magabatansa annabawan da suka zo kafin kuma sun yi sai mun yi imani da littattafan da suka zo gabanin alkur'ani wannan shine sharadi to amma mutumin da ya tsaya a can ya ce daga nan shi ya yi imani tun waɗanda aka saukar da su zuwa nan ya yarda amma daga nan zuwa gaba bai yarda ba kuma zuwa gaban nan shi ne babban manzo wanda aka aiko shi su duk duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake bayani cewa a waɗannan za ka ga mafi yawa daga cikin su suna da shirkan kafirai kafiran da ba su da addini kamar mutanen makka abin da yasa suka haɗa kai ji shehu yace bugudan laka saboda ku waɗannan masu tsafi masu bautar dodo suna kinka su ma waɗannan masu littafi suna kinka to kiyayye ce sai ta sa sai bakin su ya haɗu duk gaba ɗaya suka zamo masu gaba da kai Allah ya ce da isa ma kaddama da mu anfusu amma abin da kawunan suke sanya su ke ko ko ke gabatar da su a kai yayi nuni abubuwan da dukiyoyin su ke saura su suke aikatawa yayin nuna. Min al'amari na ayyukan da sarki suke yi lalle ma'adi na gobe gidan gobe su almuji bilab wanda yake wajabta musu an kashe sallahu alaihi har ya dawo Allah ya fishi da su. Wafin azabihum khalidu to to Allah yake cewa to za su zamo su masu dawama ne a cikin azaba Allah ya kiyaye na'am ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau kanu yu'minuna billah da sun yi imani da Allah imani na gaskiya wan nabi kuma da sun yi imani da manzo annabi Muhammad wa ma unzila ilayhi da abinda aka saukar zuwa gare shi wato zuwa ga annabi Muhammad mattakazu ai da ba su rike kafirai suka mai da su auliya'a majibilta al'amarin su ba amma da su yi haka ba shi yasa suka rike su suka zama abokan hulɗa na ciki da ciki wannan mai littafi to da mai zai haɗa shi da wanda yake bauta wa da su a'a imanin ne ba su yi na gaskiya ba da sun yi imani da manzon Allah sun yi imani da alqur'ani to aiwa manzon Allah da imani da alqur'ani ba zai bari su riki masu kokan dodo su zamo wato abokan hulɗa su ba walakin da kafiran minhum amma mafi yawa daga cikinsu fasikuna sun zama fasikai alfisku shi ne alkurudu ana sa'a barin hanya ya ce karan su fasikai ai tsari nuna hanyar iman na wannan mun shiga wani sabon darasi dama shi yau tafsirin ya kasashe darasi darasi yanzu darasi na goma sha biyar ne a cikin tsarin yadda shehu yake gudanar da tafsirinsa kamar majalisi majalisi ne duk da yake dama kayansa ne qur'ani na kansa ne hadisan na kansa ne kistoshin suna kansa ne haka zai zai zauna ya zuba kayansa to kuma ake ɗauka wannan bari ko da aka yi tukun daga baya aka mai da shi a rubutu to saboda haka ai har ma wani ya zo yana bayanin cewa wai akwai hadisai za'ifai a cikin hadisan da shehu ya kawo a ƙarƙashin wannan tafsiri. To ai akwai inda malamai suka yadda za a yi aiki da hadisi za'ifi. Fi? Eh? Fi fa'idil amma? In nuna falalan ayyuka ne yadda za a canja a mutum ya zama mai aiki mai tsayawa kan hanya. An yadda a yi aiki da hadisi ko da za'ifi ne. to balle masana hadisan sun yi sun bi kwakwafin hadisan sun tarar da yawa hadisan da shi yake kawowa a cikin wannan tafsiri hadisai ne zai yi saboda haka wannan shi ne darasi na goma sha biyar daga cikin tsari na darasoci wanda yake kawo dama kullum in zai shiga sabon darasi bayan ya yi shimfiɗa ya yi addu'a yakan fara yakan ta uzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهزري لنا في هذا المعبر والتعطيف بنظرته تأثيرنا في الظهر duk magabatansa shehu ya kan yi tawassuli da bayan ya wa Allah kirari ya gode wa Allah kuma ya isti'aza ya nemi tsari daga sharrin shaytan sannan ya bismillah to babban shugaban annabi sai ya yi masa salati kuma ya salati da salatul fatihi kun san abin da ya sa kaɗan daga cikin dalilan da ya sa waɗanda suka san sirrin salatul fati suke yawan karantawa saboda haka kadrihi wa miqdari lazim kai wa annabi salati gurgudun gurgudun matsayin annabi a wajenka to waɗansu suka ce ya Allah kaka kai wa annabi salati gurgudun kadawan iska gwargwadon yawan yaki gwargwadon tagwarwa gwargwadon kaza kaza to gaba daya wani suna ganin cewa kadari matsayi da da kadari da martaba na annabi a wajen Allah yawan sa duniya bi dukkan waɗannan abubuwa shine zama hakka kadrihi wa bidali razi bayan yayi wannan salati to sai yakan yi salati yakan yi addu'a wa sahabbai yakan ce wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah kaga magabatan sa duk sai yayi magana akan Allah da kansa manzon Allah sannan sahabbai kaga matakin annabi baya saka ai shehu ibrahim baya saka wani wali a gaban sahabbai don manzon Allah yana cewa da ɗayan ku zai ciyar da yawan dutsen kudu na zinare ba zai kai rabin mudun da sahabi na ya ciyar ba haka annabi ya fara yace ku kiyaye ni akan sahabbai na ku daina sake harshe akan sahabbai na da annabi to kaga yau da yazo da yayi wa annabi salati sai wa sai sahabbai to sai ɗaya mai gidan nasa a sai ce wala hawla wala quwwata illa billahi billahi al-aliyyil azim sai ta wasu da shi wasu shi shine daga cikin malaman sa kenan to kowa yana girman ganin girman malamin sa ya ji masa sauki tawassuli da shi yace ya yi mata shaykh yusri lana bi hadha al-mahdari wa sa'tati bi nazarati ati lana bi sufri yayi tawassuli da kallo da martaba irin ta ce wuce jani to shi ne karatun da aka tashi a wannan darasi shi ne la tajidan na ashaddan nasi adawatan Allah ramma iru na nawa kenan na sha uku ko sha uku na sha uku to akan da tajidan na wannan darasi na sha biyar ran na ana aka tashi malam karanta mu
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
wannan aya tana bayani akan irin wato kafirai a halin kitabi kashi biyu ne to kana bayani yaya alakar su yake da da musulmai yaya ba yahude da ba yahude da musulmi yaya alakar take da ba nasare da musulmi yaya alakar take shi kan musulmi alakar alaka ce ta amana da kowane halle ma ba cewa aka aka yi daga kaga wanda ba ku addini daya shi kenan kamar kule ta ga bera a'a ba haka bane akwai alaka ta kauna tun da dan adam ne to musulunci yana so a martaba dan adam tun da dabba ma in kamar ta bashi kana da lada wa fi kulli kabidin azati kabidin rabbin sadaqatu duk wani mai hanta danye wanda ka ciyar da shi ya rayu kana da lada wajen Allah to mai hanga ɗanye ya haɗa da ne dabbobi ga hadisai barjan hadisin da wani mutum ya sami tsira saboda shayar da kare wanda yake ƙoƙarin kishin mutuwa saboda kishin ruwa waɗansu suka ce wani mutum ne waɗansu suka ce a karuwa ce ma ka gama dukkan zunubi amma sai ka ga kare na haki zai mutu saboda kishin ruwa ta shiga wata rijiya ne wata shawo ta fito sai ta ganshi don tausayi ta koma ta ɗebo ruwan ta zo ta shayar da kare Allah ya gafarta mata duk zunuban ta dabba ba ga kuma kule wanda wata mace ta shiga wuta saboda azabtar da ita ka gani wajen kyautatawa da wajen munanawa a dabba ga yadda sakamako yake to idan dabba ma musulunci ya ce a kyautata mu to dan adam ko an ne ne yana da haƙƙi kuma na ɗan uwanka ne ɗan adam don haka ka kyautata masa ka zauna lafiya an gane to amma su alakar ba haka bane alaka ce ta gaba da yayi laifin mu mun ce Allah ɗaya annabi Muhammadu manzon Allah ne shi ne laifin mu to sai suka zama dukkansu laifin da muka musu iri ɗaya ne da ya gudu da nasara to amma wajen hulɗa bari ku ga me Allah yake bayani waɗanne ne suka fi ɗan sassauci wajen yadda za a iya mu'amala da su mai ɗan dama dama Allah yake cewa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda la tajidanna zaka sami wallahi zaka taraka al-yahuda maqulun bihi la tajidanna zaka tadda yahudawa su ne ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu sun fi dukkan mutanen duniya gaba ga mumine yahudawa wanda sai na aka rabu da su da kuma kafirai masu bautan dodo duk kiyayyar su ɗaya ne akan musulmai akbar Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya shaykhul islam ya ibrahim ya ce Allah ya bada bayani a wannan aya annal yahuda hum ashaddu an-nasi adawatan lil muslimin sun fi dukkan mutane gaba ga al'ummar musulmi bayan su sai waɗanda suka biyo baya sun man mushriki sai mushrikan larabawa kai da dukkan mai shirka yana tsananin gaba da musulmi sai Allah ya sake cewa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan zaka tadda waɗanda suka fi kusan nuna soyayya lillazina amanu ga mu'minai sune zuwa allazina qalu inna nasara waɗanda suka ce su kiristoci ne su ne suka fi kusan nuna kauna fiye da yahudawa tsananin gaba yahudawa dan dama daman nuna kauna na ga muminai Allah zai na kalo illa nasara waɗanda suka ce su nasara ne wato kiristoci ke to idan haka ne da mu da zuwa da zuwa muka fi zama a ƙasar nan da musulman da kiristoci to ai ya kamata a sami zaman yana da ɗan dama dama mu ga yadda aka koya mana yadda za mu zauna lafiya kuma ga tarihi ya nuna lokacin da manzon Allah ya tafi hijira daga Makka saboda mushrikai sun masa masa ina ya tafi ya tafi wajen kiristocin ne Najjashi a Habasha su suka karɓe shi To amma mun yi bayani a kwanan baya a karatun da ya gabata cewa abin da ya sa Najjaki ya karɓe shi saboda ya har yanzu yana kan addini na gaskiya ne wanda Annabi Isa ya zo da shi. Wanda kiristancin da yake Allah Allah ne Annabi Isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne. To akan haka Najjaki yake shi ya sa da manzon Allah da ya tura sahabbansa suka je garinsa suka tattauna tsakaninsu sai gane ai abin mu a cikin sai dan haka sai ka musulunci ya yarda dama kuma a cikin taura da an yi bayanin zuwa annabi Muhammad to ai ya zo din kenan dan haka kawai sai ya ajiye wancan sai ya karɓi wannan wata jinin nasara cewa ya ce za ka tantar su nasara kiristoci a karaba mawadata a karaba limawattatin musulmi sun kusa da nuna kauna ga musulmai kuna jin wannan minal yahudi akan yahudawa da mushrikai yahudu da ainihin kafirai masu bautan dodo kan sun fi gaba da musulmai to me yasa haka zalika alqurbu qurbu mawattati im wannan abin da ya jawo kusanci nuna soyayya na kiristoci ga musulmi bil mu'minina da anna minhum qissina da amma a cikin su akwai malamai kwararru na gaskiya sun a lokacin wanda sun san gaskiyar musulunci wa rubana akwai kuma malamai na ibada waɗanda sun yanke kansu sun rabu da komai sai bautan Allah to akwai su a cikin su a wannan lokacin su kuma suna musu bayani wa annau la yasirun kuma ɗabi'ar su kiristoci ba su da girman kai kamar yahudawa ba yahude yana jin duk duniya ba ma wata kabila da ta kai shi babu wani addinin da ya kai addinin sa amma su kiristoci wa annau la yasiruna an ittiba'il haq ba sa girman kai wajen wato barin bin gaskiya وصف في هذه الآية أن صفت أولا آية حالة اليهود حال اليهود وحالة النصارى دكما حال النصارى أي أمانة بيان دكم ذلك صفت سؤال دي أمانة تقول بنادي قيل إن هذا خاص بوقت النجاشي wasu malamai suka ce a'a waɗannan nasara fa da ake yabo a wannan aya ba duk gaba ɗaya ba ne ya keɓanci mutanen nan da shi musamman da mai haka suka faɗa ana ji laisa jami'an nasara ba dukkan nasara bane li'anna fil nasara man yu'adil muslimi da shidda domin a cikin nasara akwai masu tsananin nuna gaba ga musulmai kwarai wakila mutlaqan wadan suka ce a'a haɗa dai dukkan su ne duk wanda ke amsa kirista to a haɗa duk sun fi dama dama akan yahudu فاليهود أشد عداوة للمسلمين من النصارى يهوداوا sun fi tsananin gaba ga musulmai akan nasara kaza ma'a anna kufran nasara aghlab wannan ne tare da kafircin da ke kunshe a zukatan nasara ya fi kauri ya fi girma don kufrin yahudi akan kafircin yahudawa to bari mu ji cewa zai mana bayani kafircin nasara ya fi kauri ya fi girma akan kafircin da ke tattare da yahudawa fal yahudu na kufruhu fil an-nasara kufruhu fil ilahiyya kafircin nasara akan aqida ce ta allantaka akan Allah ne kafirci ne sun yi sun yi alloli da yawa amma yahudawa ba su kira annabi musa allah ba ko kafircin su akan ayyuka ne amma kafircin nasara a wajen allantaka ne akan allah ne shi da kansa wa fil nubuwa da kuma harkan annabta manzon allah ba su yarda da shi ba allah sun mai da alloli da yawa ko annabi isa dan allah ne ko shi ne allah ko kuma allolin uku ne ba haka nasara suka faɗa ba kuma ba su yarda da annabi Muhammadu ba nan ne kafircin su yake to tun da yake sun taɓa guri da yake danja shi da kan Allah da annabi to ai kafircin su ya fi tsanani ya fi nauyi akan na yahudu wal yahudu kufruhum fi nubuwa faqat su yahudawa kafircin su akan annabta ne ba su yarda da annabi Muhammadu ba amma Allah kan sun yarda da shi an gane ولكن اليهود جبلوا على وجه الدنيا amma mummunan halin yahudawa shine an riga an halicce su jibilla ko da ko shi ne jubilu an halicce su a bisa tsananin sun fi kowa a duniya san duniya yahudawa yawa musamman wato kuɗi da mulki falikin take mahabbatihim da duniya shehu yace saboda tsananin soyayya da yahudawa suke na duniya saru sharrar minan nasara to don haka ne suka fi nasara sharri amma aka lura wajen kafirci to ne yahudu ne bi dama dama don akan annabta ne ba akan allantaka ba amma nasara kafircin su akan allantaka ne da kuma annabta don haka su yahudawa saboda tsananin son duniya صاروا شرا من النصارى الذين هم اشد كفرا suka zamo sun fi tsananin sharri a kan nasara waɗanda suka wato tsananin kafirci fasaro a shakka mu'adatan lil musulmi don haka yahudawa suka fi tsananin gaba ga musulmai min ghairi saboda me me yasa haka a nasara me ne ake a wajen ne kai su waye ne anan ne don haka ne su yahudawa suka fi tsananin gaba da musulmi akan waɗansu saboda me saboda yahudawa suna da hasada kuma suna da girman kai ga kuma son shugabanci akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hukmu duniya ra'su kulli taqiyatin tsananin son duniya shine wato shine jagoranci ko shine jagora shine asali akan kowane irin wato laifi shine shugaba son duniya ba tsananin son duniya hukmu duniya ra'su kulli taqiyatin son duniya shine kan dukkan wato aikin laifi اليهود إذا قدروا على مسلم قتلوا شيخ الإسلام يجي كبيع اليهودا don lokacin da suka sami dama akan musulmi za su kashe shi wa in lam yaqdiru ala qatlihi wa qadaru ala qasdi malihi aw sarikatihi fa'alu idan ba su sami daman kashe shi ba suna da iko akan dukiyarsa sai su ɓace dukiyar su sace dukiyar su Yahudawa. Wa in lam yaqdiru illa ala kasbil muslimin idan ba su da wani iko sai iya kansu su zagi musulmai ne kawai wa tatlihim wa mu'adatihim wal makr fihim fi kulli waqtin wa adu in ba su samu wata dama ba sai dai su yi zagi ko su yi nuna gaba ko su kulla makirci ga musulmi a kowane lokaci sun suka sami dama yahudawa za su yawan musulmi la yaquluna fa fi hadhihi al-ashya game da waɗannan abubuwa ba yahude baya takaitawa akan musulmi ko kisa ko lalata dukiyarsa ko kunna masa tsananin gaba ya rasa yadda zai yi to kullum baya daina wannan aksan nasara yace sabanin su nasara wannan yana da sauki ta ce da shehu ya karanta waɗannan mutane ya san halin kowane daga cikin su ma'a annahu aghlab kufran nasara tare da cewa kafircin su ya fi tsanani ya fi girma akan da yahudawa amma kubbadu nasara kiristoci ana samun waɗanda kubbadu masu ibada zaka ko idan ba da ce ba ta gaskiya ba ce amma za ka samu sun killace kansu suna ibada kamar za su mutu yanzu zuhadun kuma ga gudun duniya suna na har yanzu masu zuhudu a cikin su wani su bai damu da yara abin duniya ba a sakamakon haka ne a wani lokaci a baya lokacin da waɗansu gwamnatoci suke kokarin akwai kiristan da faso ne ana rabon kuɗi don gudanar da wasu abubuwa bai taɓa ba saboda zuhudun duk da dai ba wani amfani a lahira sai dai a duniya amma saboda ya gino a hakan zuhadu fi duniya wannan ma zai hidu fi duniya to tun da ya kusa zama masu gudun duniya ne faru akalla da zayatan da jafar sai cutar su ga halitta da jama'a ya zama yana da sauki min al yahud akan yahudawa wa min al mushrikin da kuma mushrikai akwai fadi hada warada don haka kamar yadda muka faɗa a baya hadisi ya zo cewa hukku duniya ra'su kulli qati'ati kamar da muka faɗa a baya akwai lokaci na'am wa sababu nuzulil ayati dalilin saukan wannan aya da tajidanna akattan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara ذلك بأن منهم جنسيين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون dalilin saukan wannan aya ji shehu yadda ya sauka ne a wata riwaya akan mutanen najashi akan mutanen najashi aka saukar da aya annajashi kana malikan lil habasha shi najashi sarkin habasha ne walamma tattata izayatu bil muslimin yayin da wahala ta yi tsanani wa musulmai da gaba da manzan Allah da sahabbansa. Kana na muhun rasulu manzan Allah ya ce da sahabbansa hajiru ila ardil habasha ku kaura ku koma kasar habasha habasha din nan kuwa kasan kiristoci ne fa inna fiha malika la yuzlamu la yazlimu wa la yuzlamu indahu baya zaluntar kowa ko ba zai bari a zalunci wani a wajensa ba don haka su je wajensa fa hadara jama'atun ila ardil habasha jama'a da yawa daga cikin sahabbai suka yi hijira suka koma kasar habasha daga cikin su yanu Usman ibn Affan akwai halifa na na uku Usman an Affan da kuma wa Ruqayya bint Rasul da Ruqayya ya yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yi hijira suka zamo 80 rajula min sahaba mazaje guda 80 wa ajara liswatin da kuma mata guda goma tamanin da ya zama nawa kenan tasirin falan ma zahabu ila arzi habasha yayin da sahabban nan suka tafi kasar habasha awawu najashi wa akrama makawamu najashi ya karfe su ya girmama matsayinsu wa kanu fi amni suka kasance cikin halin aminci falan ma sami a kubbaru quraishin bi zalik yayin da kabaran Qurayshawa suna masa suka ji labari mutanen nan fa da suka tafi Habasha sun sami karba ba suna cikin mutunci cikin kwanciyar hankali har ma suna wa'azi ana ma musu rubuta saboda kabarai abin daga musu hankali fala ma sami a kuffaru Quraysh bi zalika arsalu wafda suka ce kai mutanen nan fa bai kamata a kyale su ba ya kamata a je a dawo da yawa in aka bari abin zai zai yaduwa har abin zai dawo nan kuma ba za mu tsira ba. Liyakudu sahabatar rasul a tura waɗansu jama'a su je su dawo da sahabban annabi din nan wajen mutum su ce. Minan najashi. To daga cikin waɗanda aka tura suka ne dawo da su Arsalo amran dan a a cikin wanda aka tura don dawo da sahabban lokacin bai musulunta ba. Amran dan a yana ciki. wa kana da'iyatan min du'at al-arab mai mugun wayo ne da'iya mutum ne mai wayo da ya fi harun al-arab daga cikin masu wayo na laraba ana buga misali ne wa ammara ibn al-wali na biyu akwai ammara ibn al-wali to su ne shugabanni jagororin waɗanda suka je dawo da sahabban annabi a habasha wa aqawhu ma tuhafan suka ba su abubuwa na kyaututtuka irin iri wanda za a kawo wa sarki wa hadaya da hadiya irin iri wa biha fi hadru a cikin kayan na hadiyar akwai fasu wanda aka dene aka yi ado wanda aka yi irin abinci shinge ɗin nan da sauransu kayan ado ne na fasu al-muzarrafa wanda aka yi musu ado aka yi musu zane irin iri wa zalika habbu najaji lan najaji kamar da ma suna da labari sun san daga cikin abin da najaji ya fito akwai irin waɗannan fasuki yakan yi ado da shi falan ma wasala ila najaji yayin da so amrunul a suka da amara ibnul walid suka isa wajen najaji ashabahu bi hadaya sai suka mika masa hadiyar da suka zo da ita wa asfa kullu bi sahihi min bazara katihi bi hadaya dukkan wani jigo wani fasto ko wani fada manya manya waɗanda suke karkashin najashi sai da aka tanada masa nasa kyautar ta musamman me ya dalili da ya tsalilu lahum alban najashi dan in aka yi musu haka su suka ji daɗi su ne za a yi amfani da su wajen karkato hankalin najashi wajen tattaunawa wajen hira kowa zai ba da gudumawarsa don haka kuma aka yi musu kyauta Fadan ma aka ya idan najashi kala da su da su an bin a suka je wajen najashi sai suka ce da shi zahara fina qaumun ahlu fasadi a cikin mu ne waɗansu mutane mabarnata ranka dade wallahi sun bayyana sun bayyana afsadu arzana sun bata mana kasar mu juya na musun lalace ba sa biyayya ga ga sarauta duk abu ya faci wannan ya kobi arzika kuma gashi nan sun zo kasar ka kai ma za su fata ma kasar makinna minhu nasabu biyu ila abdina dan haka mun zo ne gaba mu dama mu tafi da su zuwa kasan mu fa innahum laysu ala dinik dan ba kan addinin ka suke ba walaisu ala dinina mu ma addinin da muke ba su a kai wani abu daban suka zo da shi law kanu ala dinika la rabina anhu ai da ma suna kan addinin ka ne ai ba za mu faɗa da su ba dan ba su namu ba su naka shi yasa muke faɗa da su au ala dinina da suna kan addinin mu ai da shi kenan da ma ba za ka ji labari ba walakin laisu ala dinika wala ala dinina amma yadda suke ba su kan addinin ka ba su namu وهم من أمرهم كذا وكذا waɗannan al'amarin su kaji da kaza da kaza da kaza da raina manya da kaza kaza da rashin kunya hakan nan da suke suka yi ta zuga dan najashi ya bukata fa arsala najashi ila jama'atin min sahaba najashi yace ai haka ne yace to aje a zo mun da mutanen nan bakin nan sahaban nan mu ji daga bakin su an yi hazuru al majlis liman tilisi don su zo mazaunin fadan da tashi fa hadaru ya takaddamu Ja'far Sayyad Ja'far kanin manzon Allah kanin sayyidina Ali ke ana kiran sa Sayyad saboda lokacin da aka tafi yaki aka tsare masa wato kafadu to sai Allah ya sanya masa sai zama kamar tsuntsu aka sanya masa kamar fuka fuki yana tari a cikin azali to ake kiransa Ja'far Sayyad gwanin magana tun da aikata sai na hajji yana gaba shi ne sai ya taho falan ma wasalu ila albari daga kofa suna isowa kano assalamu alaikum kada sai da gaji ko gaji abin da suke amfani da shi wai assalamu alaikum ma hayyau ma hayyauka bima yuhayyika bihi qawmu mutu gaishe ka da irin gaisuwar da mutane ka suke gaishe ka da mutuntawa da girmamawa ba wai assalamu alaikum to kaji su ko to dai kenan haza dalilun alama na qulu laka wannan ai kaga hujja ce ko ta barko a bisa abinda muke gaya maka kana da umul najashi najashi yace to wa lima lam tuhayyuni kama yuhyini kama yuhyini anna tun da shari'a yake sai ya koma kan sahaba yace to me yasa ba ku bani gaisuwa irin da yadda mutane suke gaishe ni ba da gaya musu قالوا حيانك بتحية الجنة أي من قال شيء كان يتجيز وائل عن الجنة وتحية الإسلام كما شيء يجيز من المسلمين وتحية نبينا كما جيز وائل النبي ما يقوى من الجنة فأي شيء ذا بلا مبارا بلا نا الجنة كما جيز وائل زمان لا فيها قال سيدي آه قال أكرم بهذا to shi ke nan ko sai da jaji ya ce kai ai mamakin abin da ya girmama wannan wannan ai babban lamari ne gaisuwa yan aljanna je na jaji maimakon a soke su ya ce kai ai mamakin girman wannan al'amari rabitu ya ce na yarda da gaisuwan da kuka ya amsa kenan kaga wannan zuga bai shiga ba ko sa'alahu ma dinuhu sai yace to ina tambayan ku me addinin fa qalu lahu kunna ahla jahiliyyati na'budu sana gaskiya yake muke da to muna cikin jahiliyyar ba mu da wata ibada sai bautawa dodanni idatuwa da duwatsu wa nafaqu rahim ba mu damu da kullu zumunta ba a wancan lokacin wa nafal wa nafal muna kaza muna kaza muna kaza hatta ja ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna wannan hadi har manzo Allah ya zo mana fada ana ila islam ya kira mu zuwa ga musulunci ibadatin lahi wahdahu mu bauta wa Allah shi kadai wa iqamis salati yace mu tsaya da sallah wa siyami yace mu yi azumi wa sadaqati mu rika sadaka mu ba da zakka sannan mu rika taimako wal afafi mu kame farjin mu da hannayen mu da duk wani abu wanda bai halatta ba aka ce mu kame wa silatul rahim aka ce mu sadar da zumunta fakala da suka yi wannan bayani jabar ne bai ke wannan bayani su suna shi fakala yace ma ya kulu sahibukum fi sahibina isa an ce ai kuna faɗin wani abu a kan mu shugaban mu annabin mu isa to shi shugaban naku me yake faɗi game da shugaban mu isa kalu sai suka ce eh abin da yake faɗi yace Isa rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min abinda annabin mu yake faɗi game da Isa yace Isa manzon Allah ne kuma kalma ce daga Allah kuma wanda ya jefa zuwa ga nana Maryam kuma ruhi ne daga gare shi ba Isa ruhullahi ba wannan tashin ne wannan ne yake rikita tun da ake ruhin Allah to ai ke na dukkan mu muna da ruhi ruhin nawa ne ne to dan kawai ba a gaya mana ba shi kuma an gaya masa kowa ruhi ne duk wani mai rai yana da ruhi to saboda haka amma ana masa title din sa kirarin sa ruhullah ruhi ne daga Allah to da suka faɗi wannan jawabi najjashi yana zaune sai yana kishin gida sai lafiya ya zauna fa aka ga ko da ya sauki dan wani yake haka sagiran dan kankani kamar magodi fa kana ma ba da sahibukum alama kana sahibuna bi qadri hadal ku to gaban ku wala annabi muhammadu wallahi bai kara komai akan abinda shugaban ku ya faɗa akan akan isa din ba bai tara komai akan abinda annabin ku ya faɗa ba bai koda kamar misali wannan itace bai ƙara komai ba haka goma yake a wajen mu ya ce Allah Allah ne ya ce shi manzon Allah ne ba dan Allah ba kuma shi ruhi ne na Allah abin da yasa ya zama ake kiransa ruhi saboda ba wai ta wajen uba kamar yadda sauran wato yaya suke samuwa a Allah ne ya jefa ruhi to ai a cikin cikin uwar uwa ma Allah ne yake jefa ko ba haka bane to da ya faɗi wannan kaga nan dai zugan bai kama ya ce ai ba bambanci haka yake su ma a wajen su sai ya ce in da kun shi ummin kitabi to shin kuna da wani abu daga cikin abin da ya zo cikin littafin sa wani ya rike wani abu ji da shafi kalu na am suka ce eh kwarai kada ka tsaro ce to mun akwai to ku karanta ni fakara ja'far surata maryam Jafar ya karanta suratu Maryam har ya kai bayanin Annabi Isa yadda aka haifi Annabi Isa kamar yadda ya zo a cikin suratu Maryam wa kana aulan najashi kistisuna wa uba kewaye da najashi ta ko ta ina akwai gudugan malamai da kuma masu ibada suna kewaye da shi a daidai wannan lokacin lokacin da yake karanta suratu Maryam din fabakau gaba ɗaya suka fake da kuka sun ji gaskiyar hakikalin al'amarin da haka yi a wajen su. A ta fama tumuku hawaye ta kwalala a idon su fakado ma a fa haza haza bi ma kana ya ci bihi ruh. Mamakin kamannin wannan da irin abin da mala'ika Jibril yake zuwa. Aiki din da ya iri ɗaya ne. Fakalan Najashi Najjashi ya ce, yi mafuti al mushrikin da ‘yan aika mushrikai, su waye, amurkul ha'am, sai ya ce musu, tabba kuma ba fir da ku, yanzu wannan ne har kuka zo kan wannan? Allah wadai da ku, kabba a kuma Allah ya muna na ku, in ji Najjashi, ya muku bakar magana. A ala ha'ula'i da buruna ne? yanzu a kan wannan ne kuke yaudara ta kuke faɗin kare rai da jaki ya hau ba. Wa kala da sahaba arzun suyu shi ke nan ku tafi ku ‘yantattu ne kuna cikin lafiya suyu wato farisanci a yabin nan yaren mutanen habasha ma'ana arzun ama kuna cikin amana ba wanda zai taɓa ku a ƙarƙashina. Yashabu arzun bi shi'atin min amrikum ku tafi kuna cikin wadata game da al'amarin ku kun duk abin da kuka ga dama fasadda fasada amrur rasulaini al'amarin waɗannan yan aika guda biyu lamar ya ɓaci musu abinda suke tsammani ba su samu ba alladai da ja'a min makka waɗanda suka zo daga makka wa kad kanat bainahuma adawatu shadida su din ma yan aikan dama suna gaba da juna kuna ji da amru da waye ɗayan amma suna gaba da juna فلما رأى عمرو بن العاص أن أمرهما فسدا عمرو بن العاص يا لما يا قاتل صار يحتاج لهلاك صاحبه sai ya fara da barbarun yadda zai halakar da abokin tafiya in ya so shi ya koma shi kaɗai. Fakada ya ammara ibn wani sai ya gaya wa abokin tafiya. An tara dudun jamilu ka san kai kyakkyawan mutum ne kai amma. To ga shawara wa ha'ula in bulu tamlikuhum nisa'uhum irin waɗannan sarakuna kuma a ɗabi'a matansu ne suka mallake su to mu yi wata dabara la budda an tadkhula ala ra'atil malik kai kokari ka shiga gidan wato matan sarki matan najari wa tatawaddadu laha ka nuna mata dabarbaru da kauna da tsari na soyayya har ta zamo tana son ka hatta ya kuna bainakuma sadaqa har ku kulla abota da ita litastami da lana kalban mare don ita ne za mu yi amfani da ita ta jawo mana hankalin sarki don yi saurare fasara amara ibnul wali ya taraddad ila baitul mar'a daga nan shi kuma wawa sai ya dinga kai kawo wajen uwar gidan sarki wanda zai jawo hankalin da tun da shi kyakkyawa ne fakala amrun al-as bil malik amrun al-as kuma da ya ga ya kulla wannan sai ya koma jikin sarki kuma قال له فصاحبي رجل رجل سوء abokin nan tafiyar nan na ko mummunan mutum ne don haka ka da hankali da shi yana ga wa sai ihzaru ala nisa'ika ka kiyaye shi akan matanka fa innahu rajulun shirriyun mutum ne masharranci fada kana najashi darahu lailatan najashi ya shiga gidansa a cikin wani dare falaki ammara sai ya da ammar ya zo yana hilatar matar ya furu min bai da zaujatihi ya ga wani shi yana fita daga gidan matar fa asabahu wa darabahu ya kama shi ya sa aka masa duka wa azabahu ya azabtar da shi wa nafaqa fi ibdihi ya sa aka kama zakarinsa aka sa wani abu aka dinga hutawa iska tana shiga ta wajen a tantafa basu cikin sai kumbura wa alqahu fil ba'a sannan aka kashe shi aka jeba shi a ka gani reshe ya jure da mujiya fadanna fadunna ya hauka shi kafin ma ya mutu wa tsara ya siru ma'ar ya fita daga baya wanke amma kansa ya tafi yana yawo da tare da dabbobi a daji wanda ja amru ila manka ka'iban wa ahal wa halaka Allah amma rasulul wani amru ya koma madina ai makka a halin tafiya bukata ba tafiya ba da shi kuma ya dalilin harakan dan uwansa ina ganin kirsa tana da tsawo kuma ko muke kowanne mu karanta tunda akwai masu bukatar a karanta a ji sai kwarai da gaske lokacin da wani ya zo a wajen tafsirin sa in ya haddace ba sai ya zo komo da komo ba sai ya dauki labarin kawai sai ya faɗa amma dai za mu yi kokarin bi tunda kamar muna koyon littafi Allah ubangiji ya mana gudumawa Allah ya taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya saka wa shehu da alheri Allah ya saka wa magabatan mu da alheri Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya ba mu aljanna Allah ya sa mu cika da imani Allah ubangiji ya wadata mu Allah ubangiji ya wadata mu kowa da bukatar sa Allah ka biya bukatun mu baki daya Allah ka biya bukatun mu baki daya Allah ka rufa asirin mu baki daya Allah ka sanya mu da cikin bayan ka yantattu a wannan wata albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين